من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci masjidu al'ansar a cikin karatun littafinmu na manzuma fi alamati sihatil qalb na babban malami al'allama suleiman bin sahman Allah ya shigan shi da rahama wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na shidda a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin goma sha uku ga wata na jumadal ula shekara ta 1445 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 27 ga wata na sha ɗaya shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 40 daidai yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na 41 يقول سليمان بن سحمان رحمه الله وأهل العلم جالسهم وسائل ولا يذهب زمانك في اغتفال وأحسن وانبسط وارفق ونافس لأهل الخير في رتب المعالي فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله صوبا لجمال وأحبب في الإله وآد فيه وأبجد جاهدا فيه ووالي وأهل الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال يقول سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وأهل العلم جالسهم وسائل ولا يذهب زمانك في اغتفال ولا يذهب زمانك في اغتفال وأحسن وانبسط وارفق ونافس وأحسن وانبسط وارفق ونافس لأهل الخير في رتب المعالي لأهل الخير في رتب المعالي فحسن البشر مندوب إليه فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله صوبا لجمال ويكسو أهله ثوبا لجمال وأحبب في الإله وعاد فيه وأحبب في الإله وعاد فيه وأبجد جاهدا فيه ووالي وأبعد جاهدا فيه ووالي وأهل الشرك باينهم وفارق وعلى الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال ولا تركن إلى أهل الضلال زادكم الله من فضله وتوفيقه bayan malam ya tsaya a baiti na arba'in inda ya mana nasiha akan cewa walazim zikrahu fi kulli waqtin ka lazimci ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci wala tarkan ila kilin waƙali kadda karkarkata kana shagaltuwa kai baka ambaci Allah ba amma ka iya an ce kaza nan an ce kaza kenan malam ya mana nasiha mai tsada a baitin da ya gabata akan cewa mutum ka halshen shi ya shagala bayya ambaton Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zamanto mai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ba ambaton mutane ba domin ambaton mutane wannan cuta ce shi kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala magani ne sai malam abaiti na 41 sai ke cewa wa ahlal ilmi jalisuhum wasa'il ولا يذهب زمانك في اغتفال وأحلى العلم جالسهم وسائل أنا مالا sai abin da ake ce ma a cikin larabci a cikin ilmi na balaga taqdimu ma haqquhu ta'khir sai ya kawo maf'ulin bihi a harkon jumla maimakon malam ya ce jalis ahlal ilmi amma sai ce wa ahlal ilmi jalisum don shi sa muka ga ahalan nan take da fataha shi mafa'ulun bihi yakunu mansub bil fataha sai wannan shi kuma aka yi shi a cikin balaga ana ce mai alƙasar nau'i ne na alƙasar to kuma duk abin da kaga larabawa sun yi shi sun yi alƙasar a ciki to sun yi wannan abin ne don mahimmancin gaske don wannan abun yana da wani mahimmancin gaske a wajensu da shi sa duk inda ka ga alkasar zaka ga abin ho akwai abin lura kuma akwai abin da ake so a kore ho a tabbatar ga na kirkin kama kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la ilaha illahu kaga la ilaha illallah kaga sai aka kawo illallah na aka yi alkasar kenan ana so a ce babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah to haka ne in aka yi alƙasar kenan ana yin shi ne min hazihil fa'ida kenan malam ya ce wa ahlal ilmi to kaga ma'abuta ilimi jalisuhum ka zamna da su wasa'il kuma hallo ka zamanto mai tambaye su akan hukumce hukumce wanda baka sani ba wala yazhab zamanuka figtifali kada ka bari lokacinka da zamaninka ya tahi a cikin rabkana ya tahi a cikin gafala mana ya ce jalisuhum ka zamna da wa'innan ahalul ilm kenan ihris ala mujalisatihim ka yi ƙoƙari ka kwaɗaitu a kan zama da ma'abuta ilimi don saboda mujalasata ahlul ilmi ganima kamar yadda malamai suka ce zama da malamai ko ma'abuta ilimi ko ɗaliban ilimi ganima ce li'annahum yu'allimuna al-jahil saboda suna sanar da jahili wa yunabbihuna al-gafil sannan suna medo wanda ya rafkana akan hanya madaidaiciya su tuna mai abin da ya rafkana a saman kanshi wa yuzakkiruna billah wa bi ta'atihi wa bi ibadatihi sannan suna tunawa akan Allah suna tuna ma mutum Allah sannan hallo suna tuna ma mutum yin da'a Allah subhanahu wa ta'ala kenan an ga kenan sai a samu alkhairi mai yawa in aka zamna tare da ahalil ilm sannan a samu amfani mai yawa a amfanin da zai amfane ka a cikin addininka da rayuwarka akasin kuma haka mutum ya zamna da jahilai matsala kenan jahilci sai ya karu a saman jahilci sai malaki cewa wala ya zahab zamanu ka figtifali kadda ka bari lokacinka ya tahi a cikin gafala a cikin rafkana wala yudayya umarak kadda ka bari ka ɓata lokacinka a cikin gafala da wargi da wasa wanda bai da amfani ba don wasan wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya halitto ka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitce ka ne don bauta wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ban halicci aljani ba da mutum sai dai don su bauta mini an halicce mu duka don bauta Allah subhanahu wa ta'ala ba an halicce mu an halicce mu bane ba don mu ɓata lokacinmu a banza don mu ringa wargi mu ringa allahau mu ringa allagau ai Allah subhanahu wa ta'ala ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ويشن كنا زتم أنما خلقناكم عبسا كو من هلتوكو من هلتوكو إن شاء الله سبحانه وتعالى دم واسا دم ورقي دم أبن دبيد أمفاني kuma kuna zaton cewa bukun koma ba zuwa gare mu to a haka don shi yasa malam ke ne ke kwadaitar da mu akan duk abin da zai nesantar da mu da ubangijinmu mu kiyaye shi sannan kuma duk abin da zai kusantar da mu zuwa ga ubangijinmu ya ringa ƙara mana imani domin shi wannan imanin abu ne mai ƙaruwa kuma hallo abu ne mai raguwa to duk abin da zai ƙara mana imaninmu to mu ringa sauƙi muna mai gaugawa muna mai rungumar shi daga cikin wannan shine mala yake cewa wa ahlil ilmi jalisuhum ka ringa mujalasa ta ma'abuta ilimi wa su'alihim kana mai tambayarsu kana mai neman sani a saman addini don saboda shi addini ba a yin shi aka sai da tambaya kuma hallo ba a jin kumyar tambaya mutum yana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga irin yadda sahabbai suke ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tambaya suna masu kwaɗayi su san addininsu suna masu kwaɗayi su gyara ibadarsu bussayin abu aka daga ciki sai kaga sahabi yana cewa ayyul islamu khairun tambaya ce wanda suna neman alheri ayyul islamu khairun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa ya ce tut'imu at'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif wani sahabi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani musulunci ne yayi alheri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa tut'imu at'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u salama ka ringa yin sallama alaman arabta akan wanda ka sani wa mallam ta'rif akan wanda baka sani ba ashe yin sallama ba karamin alheri bane ba zan mu samu waɗansu masu wargi da addini ha a ringa wani sallama ka tayi yawa kaga dan adam sai wani kai gaida ka ne aka amma haka ringa wani sallama ka tayi yawa shi kuma sallama alheri ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma wannan sahabin da yake tambaya wani abu yahi alheri a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tut'imu at'ama wa taqra'u salama ala man arabta wa man lam ta'rif ka ringa sallama akan wanda ka sani da wanda baka sani ba wani sahabi ya zo ya yi sallama wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ashara goma nabi ya zo majalisi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ishirun ishirin na uku da ya zo sai ya cike ladan sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai salasun talatin wannan mutumin sahabi ta yake tambaya ya rasulallah na ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ka ce min talatin mi kuke nihi kenan da wannan talatin sai annabi sallallahu alaihi cewa kana da lada talatin wance yace ni ma an ce mini lada ishirin wance yace ni ma an ce mini lada goma sai annabi sallallahu alaihi in ka ce assalamu alaikum kana da kyakkyawa goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana da kyakkyawa ishirin in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu kana da kyakkyawa talatin to a yau in mutum yana yawan sallama mahi a ringa kaiwa ne ya cika sallama kaiwa ne sallama ka tayi ba mun gaisa ba dama shi kuma an ce in kai musafaha da dan uwanka ana kankare ma zunubanka hadisi ne ingantacce sai a ringa kaiwa ne ba mun gaisa ba da mun sallama ka tayya kaga wannan sahabi zawwa ne yana tambaya wani abu ne yahi alheri a musulunci daga ciki aka ce taqra'u salama ala man arabta wa man lam ta'rif nan dan shi yasa ake son yawan tambaya a addini shine malai yake cewa wasu alihim da yawan tambaya wattafaquhu ala aidihim kana mai neman sanin fiqihu kana mai neman sanin ilimi na hukumce hukumce akan hannunsu wal intifa'i bima atahumullahu min fadlihi kana mai amfanuwa akan abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba su na daga falala min ilimin na daga ilimi ne wa fahamin da ganewa wa hikmatin da hikima fahaza fihi fa'ida lil abd wannan lalle akwai bawa akwai fa'ida ga bawa mutum ya ringa zama cikin ɗaliban ilimi da malamai wa ya harisu ala ahalil ilm ya kwaɗaitu da ma'abuta ilimi al-ma'arufi na bi sunna wanda suka san sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wattiba'i hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke bin shiryarwa ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana da wani zance mai kyau a yi wannan maudu'in yake cewa fa'iza a radar abdu an yaktadi bi rajulin idan bawa ya so ya yi koyi da wani mutum faliyanzur to mutum hoye diba hal huwa min ahali zikir au min gafilin wannan wanda kake so ka yi koyi da shi yana daga cikin masu ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko yana daga cikin rabkanannu wahal alhakimu alaihi alhawa awil wahai sannan mai hukunci game da wannan bawan zukiyar shi ce take raya me ko kuma a'a yana bin wahayi ne kalan lahu kalan rasu don saboda alkur'ani wahayi ne sannan sunnan mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayi yuha dan shi yasa kenan mutum sai ya diba wannan mutumin da kake so ka yi koyi da shi ko da kake so ka saurara dan san zuciya ne ko kuma a'a ya tasirantu ne da qala Allahu qala Rasul sannan ibn al-qayyim yake cewa fa in kana al-hakimu alaihi huwa al-hawa to idan fa mai yin hukunci tare da wannan mutumin zuciyar shi ce take yin hukunci ba ƙur'ani ba ba hadisi ba to fa huwa min ahlil gafala to wannan mutumin yana daga cikin ahlil gafala kana amruhu furta kenan bayan bagilin rajul an yajtanibahu ya kamata mutum ya nisanci wannan mutumin wa in kana al-hakimu alaihi al-wahyi idan kuma mai yin hukunci tare da wannan mutumin duk hukuncin shi bude littafi ne zai ce Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to kana min ahli zikir wannan mutumin yana daga cikin ma'abuta zikiri wanda suke ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yana a wannan baitin malam wasiya ce mana mai tsada akan cewa muhimmantu da zama da mutane na kirki wanda zan mu ringa karuwa da su ba zama da mutanen banza ba wanda ba za su ƙara mana komi ba sai gafala sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana akan cewa fa lalle ko da aboki zaka yi to ka nemi aboki mai imani annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a hadisi ba ɗaya ba daga cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana masalul jalisi salih wa jalisi su ka hamilil mis wa nafihil kir kwatankwacin abokin zama na kwarai na gari da abokin zama na banza kaman kwatankwacin mai ɗaukan turari ne da kuma hallo mai ziga-zigi na makera annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ɗaukan turaren ko baka siya ba ka ji kamshi shi kuma mai ziga-zigin ko ba komi in ka je wajen nashi ka ɗauko ƙamshi marasa kyawu ko kuma rigarka ta tille wuta ta ɓare ta tilla ma riga to kaga kenan an ce abokin mai kanwa bai rasa bulbudi kenan mutum ya san da wa zai zamna in ka zamna da mai son sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka zamanto mai bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma in ka zamna da wanda ba ruwan shi da sunna sai bid'a kai ma he bid'a ta ringa shigar ka yau da gobe dan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطئ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هكا الله سبحانه وتعالى a wannan zamanin ba ma abokin kirki ba wannan hadisin har zai shiga cikin gida cikin tele da cikin salula a cikin salula bakkananka na tiktok mutanen kirki ne ko mutanen banza a facebook mutanenka wanda kake wurga musu kake amen su kake musu layi mutanen kirki ne hallo ko mutanen banza sannan a instagram haka sannan a tele shan shan shan wanda kake kamowa a gidanka shan shan ce na kirki wanda kana karuwa da su ko kuma a'a shan shan ce kawai na banza wanda busu kara ma komi abin da zai amfane ka a cikin kabarinka da lahirarka kenan wannan duka abokanan zama ne duka wannan jalisu salih ne wa jalisu su kenan mutum sai ya kula wata shan ce za a kalla a gidan shi wadda ba za ta bata tarbiyya ba wata shan ce wanda aka kalla a gidan shi wanda za ta kara ma yara aqida kuma hallo ta sa ma yara san addinin musulunci kenan wannan duka yana daga cikin mujalasati ahlil ilm dan saboda laraba suke cewa innal mujanasata mujanasata la contamination gogan abu innal mujanasata bil mujalasati in kaga an gogi abu to an zamna da mai abun ne in aka zamna da mai gafala sai a gogi gafala in aka zamna da mai ilimi sai a gogi ilimi in aka zamna da mai kyauta sai a gogi kyauta in aka zamna da mai rowa sai a gogi rowa ko gaira zalika idan shine malam sai ya ci gaba da cewa a baiti na 42 wa ahsin wan basit warfuq wa nafis li ahli alkhair fi rutabil maali fa husnul bishri mandubun ilayhi wa yaksu ahlahu sawbal jamali malam sai ya shiga wata nasiha ta daban a ɓangare na rayuwa ɓangare na zamantakewa tunda malam ya yi zancen akan zamantakewa ka zamana da ma'abuta ilimi kenan wannan na nuni akan cewa fa duk lokacin da kace ka rayu kai kaɗai ba za ka iya ba don saboda mutum ba kowa ba ne in babu mutum ko da ka ce za ka yi rayuwa kai kaɗai ba ka iya ba kai ta muhawalar ba ka iya ba don shi sa to tunda ya kama dole sai ka rayu da mutane to yaya zakka yi mu'amalar wannan tare da mutane sai malam yake cewa wa ahsin don haka ka kyautata ahsin ilan nasu fi ta'amul ma'ahum ka kyautata mu'amala tare da mutane don saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni akan haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ككوتتا للي الله سبحانه وتعالى ينا سما سكوتتاوا in ka kana so Allah ya soka to ka zamanto daga cikin mutane masu kyautatawa kuma in Allah subhanahu wa ta'ala ya soka ka gama samu ka samu ai dukkan alkhairan duniya kuma hallo ka samu dukkan alkhairai na lahira wamba sita sannan hallo ka bude ka bude mi malam yace ka bude huskarka kenan wamba ka bude ka shinhuda huskarka kakka zamanto mai huska ne cikin mutane kakka zamanto mai yawan hararan mutane ne kakka zamanto mutum ne wanda ba ruwan shi da mulmushi kenan an talqan nasa bil inbisat wa bil bishir ka ringa haɗuwa tare da mutane kana mai shimfiɗa huska da bishara mai kyau wala talqahum bi wajhin abus kadda ka ringa haɗuwa da su da huska ya matsatsa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tabassumuka fi wajhi ahika sadaqa mulmushinka sakin huskarka akan dan uwanka kaman kayi sadaka ne imalan yace warfuq warfuq amilin nas birrifik warfuq ka sauƙaƙa ka tausaya arrifik ka sauƙaƙa ka tausaya amilin nas birrifik ka yi mu'amala da mutane da sauƙaƙawa shi arrifku fil umur warrifku bin nas sauƙaƙawa a cikin lamari ko sauƙaƙawa a kan haraka na mutane yana daga cikin a'azamul akhlaqil islam mafi girman halaye na musulunci hadisi ya zo aisha ummul mu'minin mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu tausayi da sauƙaƙawa ba ya shiga cikin wani lamari ba sai ya sa wannan lamarin ya yi kyau illa zanahu yani illa akmalahu wa azyanahu sai wannan abun sai wannan tausayin ya cika wannan lamarin ya yi kyawu sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wala yunza'u min shay'in illa shanahu kuma hallo duk abin da babu tausayi a cikin shi babu sauƙaƙawa a cikin shi to dole sai abin nan ya zama marasa kyawu illa shanahu yani illa abahu sai wannan rishin tausayin nan ya ɓata wannan abin ya yi muni wa ja'alahu qabihan hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito kenan in kana son lamurrukan ka su yi kyawu ka sauƙaƙa ka yi tausayi in kuma baka so su yi kyawu to ka yi rishin tausayi kuma hallo kakka sauƙaƙa yanan Allah subhanahu wa ta'ala rafiƙun ne mai jin tausayi ne kuma yana so bayan shi su zamanto su ma masu yin tausayi sai malam ya ce wa ahsin wambasit warfuk wanafis ka zamanto munafasa mai munafasa ne mai rigai-rigai li ahlil khairi fi rutabil ma'ali ga ma'abutan alheri a cikin ayyuka wanda suke ɗaukakakku wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun mala yake cewa kamar ya ce khalid wa amiluhum bi hazihi almu'amala tayyiba ka takulu da mutane kuma hallo ka yi mu'amala da su mu'amala kyakkyawa amma lokacin da aka zo babi na ƙuduwa ne babi na aiki to ka kasance mai munafasa ne mai rigai-rigai kada ka bari wani ya rigaye ka a aikin alheri kada ka bari wani ya rigaye ka kamar misali ga sahu nan ga wajen mutum ɗaya nan kada ka ringa wane ya shiga so ake kai da kanka ana samun shi wani a masallatai mu sosai to kai baka salladan zaka tura wani kai gaugawa ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya ga wani waje dan sukurkuri a cikin sahu an gaza cike shi yayi gaugawa ya shiga an yi haka Allah subhanahu wataala ya kankare mai zunuban shi kuma ga yana zaka samu lada na sahun gaba kenan kadda ka ce wani zo shiga a wannan babi ne na amal babi ne na ibada in a babi ne irin na mu'amala na duniya sai ka bari wani ya bada sai ka samu lada kai wa yi usiruna ala anfusihim walau kana bihim asasa ga yana abinci kana so ka ce he kaga wani yana so ya ce ka ce amshi ka ci wannan ana so kai wannan sosai a addini amma in ababi ne na ibada to kai gauga kai ka fara kai kanka kafin ka kai wani yanan shine malam yake cewa kun munafisan wa musabiqan ila rutabil ma'ali shi kuma an ce rutabil ma'ali kenan ma'alil umur maɗaukakan lamurruka na daga ɗa'a na daga ibadu wanda suke kusantarwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke sa bawa ya samu daraja ɗaukakakka wanda suke sawa bawa ya samu kusanci da ubangijin shi sai mala yake cewa fa husnul bishri to kaga kyawun huska mutum ya zamanto yana mai shinhuda huska yana mai mulmushi mandubun ilaihi abu ne ai wanda ake so kenan fa husnul bishir an talqa ahaka bil bishir wal wajhi taliq to abu ne wanda ana son shi ka haɗu da ɗan uwanka da huska sakakka ba ya matsatsa ba ba kaman ma ba abu ne wanda musulunci ke so cikin sahihul muslim hadisi na abizar yarda Allah ta tabbata a gare shi ke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kadda ka rena kadda ka kaskanta kadda ka karamtar da kyakkyawan abu ko da ɗan ƙararramin abu ne sai annabi ya ba da misali sai ke cewa walau an talka a haka bi wajihin ɗalƙin ko da zaka haɗu da uwanka ne da huska sakakka hadisi wanda musulmi ya rawaito wai ko da kadda ka rena wannan aiki aiki ne wanda yake kai mutum aljanna ko da ka haɗu da ɗan uwanka ne kana mai mai dariya kana mai mulmushi kana mai sakakka huska to kadda ka rena wannan aikin kyakkyawan ka yi shi ka yi gaugawa ka yi munafasa zuwa gare shi mandubun ilaihi sai malam yake cewa wa yaksu ahlahu saubal jamali wannan halin na kirki da wannan mulmushin da kake yi da wannan san mutane da kake da sauƙaƙa ma mutanen suna sanya ma mai shi kaya na kyawu saboda kyawu ba shi bane kyawun huska a kyawu kyawun zuciya ne wani malami yake cewa laisa jamala bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamala ilmi wal adabi laisa jamala bi aswabin tuzayyinuna ba kyawo bane ka sa kaya ka ringa gwada mana ado innal jamala lalle shi kyawo jamalul ilmi wal adabi kyawun ilimi ake so da ladabi wani ko yake cewa wamal hasanu fil fata sharfan lahu iza lam yakun fi fi'lihi wa khala'iqi wamal hasanu fil fata sharfan lahu ai kyawu ba wani abin daukaka bane a mutum a gangan jiki na mutum inda babu shi a cikin halin shi babu shi a cikin ayyukan shi kina an yi kyawun banza tun da zuciya ta banza ce ina amfanin kyawun da babu hali a cikin shi shine kenan ake cewa wa yaksu ahlahu saubal jamali kenan annal akhlaq wal adab al fadila allati hassat alaiha shari'atul islam hiya jamalul haqiqi kenan halaye da ladubba na kirki wanda shari'a ta kwadaitar da mu a saman kansu su ne kyawo na kirki kenan shine malam yake mana zance akan musiffantu da irin wa'annan tabi'u na sauƙaƙawa na sakakkan huska da kyautata mu'amala da rigai-rigai wajen aikata alkhairi in mutum ya yi wannan abun shine ya samu alkhairai da yawa tare da shi sai malam yake cewa a baiti na 44 da 45 wa ahbib fil ilahi wa adifihi وأبجد جاهدا فيه ووالي وأحلى الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال a wannan baitin guda biyu malam ya mana tambihi ne akan yadda musulmi ya kamata ya yi a saman babi na alwala'u walbara alhubbu walbugud wa zakka so wa zakkaki wane ne ya kamata ka so shi wane ne ya kamata ka ƙi shi shine mana yake cewa wa ahbib fil ilahi wa adifihi ka so dan Allah ka yi soyayya ka fillahi fil ilahi fillah ka yi soyayya ka dan Allah wa adifihi sannan ka ƙi dan Allah wa abgid jahidan fihi hallo ka tsana kana mai tsananar tsana don Allah kuma hallo ka goye baya kana mai tsananar goye baya hallo don Allah subhanahu wa ta'ala wannan baitin ya mana zance akan alhubbu fillah soyayya don Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk wanda ya samu kanshi a cikin masu soyayya don Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mutumin za ka ta'amal iman au za ka halawatal iman mutum ne ya ɗanɗani halawa ta imani annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa salasun man kunna fihi waje da halawatal iman abubuwa guda uku wanda ya kasance a cikinsu ya samu zaƙin imani na harko an ya kunallah wa rasuluhu a habbu ilaihi min masuwa ya zamantu ya yi san Allah da manzan shi fiye da kowa sannan kuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum wanda yana son wannan mutum ba don komi ba kawai sai don Allah sannan kuma na ukun wa an ya'uda wa an yakraha an ya'uda fil kufur kama yakrahu an yuqzafu fin nar ya kyamaci ya koma cikin kafirci kamar yadda bayya so a wurga shi cikin wuta hadisi wanda buhari da muslim suka rawaito lalle soyayya dan Allah da malam yake cewa wa ahbib fil ilahi wa adi fihi wa abgid jahidan fihi wa wali soyayya dan Allah tana da samarat tun nan duniya kuma hallo tana da samarat a lahira shi kuma alhubu fillah abinda ake ce ma soyayya don Allah an yi hibbal mar'u a hahu mutum ya so ɗan uwan shi hubban sadiƙan soyayya ta gaskiya mukhlisan wanda akwai ihlasu a cikinta walaisa min ajalil maslaha ba don wata maslaha ba don saboda malamai suna kasa soyayya guda biyu akwai soyayya don Allah akwai soyayya ta maslaha suka ce alhubbu almabni alal mut'a wal manfa'a ɗaya kenan na banza ne shi kuma wannan sannan alhubbu almabni ala sadaqa ala sidiki aw ala sadaqa alhaqiqiyya fillahi kenan wancan na harkon na banza ka so mutum don wata manfa'a don wani intere na yi abuta ne da shi don saboda yana da moto yaran gaba ne ina hawa ina zuwa gari ko don saboda lakwal in mu ɗaya shi kuma hallo yana da moto kenan ya ringa ɗauka na muna zuwa tare idan kaga daga moton ya ɓace abutai ta ɓace ko kuma a'a na yi abuta ne da shi don yana da shi don yana da kuɗi daga kuɗin ya ɓace to ya watse soyayya ita ma ta watse shine wani nazumi yake cewa yake siffanta wannan soyayya wanda ba don Allah ba kaga mutum talaka ya faɗi gaskiya amma su ce ƙarya ce kake amma mai kuɗi ya faɗi ƙarya an san sarai sharara ta ne yayi sai a ce gaskiya ne alhaji yake cewa إن الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال أما الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا إن الدراهم في المواطن كلها تقصر الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا وإن الفقير إذا تكلم كاذبا lalle talaka idan ya yi zance yana mai gaskiya idan ta kallama sadikan idan talaka ya yi zance yana mai gaskiya ƙalu ka zabta sai su ce ƙarya ce gai wa abtalu ma ƙala kuma su ɓata abin da ya hudi amma ganiya amma shi mai kuɗi iza ta kallama kaziban idan ya yi zance na ƙarya ƙalu sadakta ta ce gaskiya ce kai wa ma na tsakta mahala ai zancen da kawai ma kawai shine mahuta shine ma zance kai ma na ce inna darahima kaga shi su kuɗi fil mawaɗini kullaha ya ce a dukkan gari kowane gari taqsur rijala mahabatan wa jamala ce su ne suke ƙara ma mutum haiba kuma hallo suke ƙara ma mutum kyawu fahiyar lisanu liman arada fasahatan halshe ne ga wanda yake neman fasaha in baka jin larabci in kana da kuɗi kana jin larabci in baka jin horon shi in kana da kuɗi kana jin horon shi wa hiya silahu liman arada qitala sannan su wannan kuɗin makami ne ga wanda yake son yaki ko baka da ƙarfi in kana da kuɗi kana da ƙarfi wani kuma nazumi yayi nafsul wazan wannan ya kawo yake siffantawa yake cewa a tasal faqiru faqala mimman haulahu man zallazi bi zukamihi azana yace wai talaka yayi atisha a cikin mutane he mutane suka kyare shi wane ne wannan da atishe shi zai goga mana mura zai cutar da mu amma shi ko mai kuɗi da ya zo ya yi wa atal gani bi aksatin fata'affaku rahimal ilahu sadiquna wa akhana shi kuma mai kuɗi da ya zo ya atishe a cikin mutane sai suka ce Allah ya ƙara lafiya Allah ya rahamshe ka Allah ya baka lafiya ɗan uwanmu abokinmu shi wancan talaka dan bai da ko biye zai goga musu cuta shi kuma wannan da yana da kuɗi sun mai addu'a to ba a so mutum ya yi soyayya don haka ba a so mutum ya yi soyayya don kuɗi ko don wata maslaha a ana so mutum ya yi soyayya don Allah subhanahu wa ta'ala a ji daɗi tare a sha wuya tare in lokacin jin daɗi ya yi a je a haɗa murna tare in lokacin jaje ya yi a zo a jajanta a yi kuka tare wannan ita ce almahabba filla to wannan ita ce ake zance ana duk wanda yake wannan almahabba filla to dalili ne tun nan duniya yana da imani yana daga cikin alamatu ahlil iman alama yadda ake gane masu imani a saman doron ƙasa soyayya don Allah kuma wannan soyayya don Allah ba a shiga aljanna sai da ita annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisin da imam muslim ya kawo la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku shin bana nuna muku wani abu ba wanda idan kuka yi shi za ku so junanku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ringa yada sallama a tsakankaninku kun ga darasin mu na farko ko ku ringa yada sallama a tsakankaninku domin wannan sallama tana kai ku zuwa ga soyayya ita kuma soyayya ta kai ku zuwa ga imani shi kuma imani ya kai ku zuwa ga aljanna Allah sanya mu aljanna na biyu isha'atul mahabba yana daga cikin alhubbu fillah idan ka ga mutum yana burge ka dan Allah ka ce kana son shi dan Allah wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahabba rajul ahahu falyukhbiruhu annahu yuhibbuhu idan mutum ya ga dan uwan shi yana son shi ya bashi labari yana son shi dan Allah hadisi na Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wani namiji a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajul sai wani namiji ya huce faƙala sai yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin da yake wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah inni la uhibbu haza ya ma'aikin allah wallahi wancan sha'anin shi yana burge ni dan allah فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa shin ka gaya min qala la yace a a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a alimuhu kalabarta me ka gaya min falahikahu sai ya haɗu da shi faƙala inni uhibbuka fillah yace lalle ni ina son ka dan Allah faƙala sai yace ahabbaka allazi ahbabtani lahu wanda kake so na dan shi shi ma ya soka Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya soka hadisi ne ingantacce wanda ya zo a cikin sahiha abi dawud imam ahmad ya kawo imam al-albani ya zo da shi yana daga cikin al-mahabba fillah abinda yake nuna as-samarat mutun ya kwadaitu akan ta hadisi kudusi wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wajabat ai haƙƙat soyayya ta ta cancanta ga wanda suke soyayya da ni wal mutajalisina fiya da wanda suke zama danni wal mutazawirina fiya da wanda suke ziyarar juna zuwa gaida marasa lahiya daga wannan yayi rashin lahiya aje a gaida shi ma wannan in yayi aje a gaida shi da ziyarar juna silatul rahim kenan ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce duk wanda suke ziyara dan ni to soyayya ta ta cancanta a gare su Allah yana son su suma wal mutabazilina fiya da wanda suke bazalu anfusahum wanda suke bada kansu suke bada dukiyarsu dan Allah subhanahu wa ta'ala to su ma soyayya Allah ta cancanta a gare su a wani hadisi shi kuma wanda Buhari da Muslim ya rawaito annab sallallahu alaihi wa sallama yake ba da labari yake cewa wani namiji ya ziyarci wani dan uwan shi a wata ƙauye sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mai mala'ika a hanyar wannan tashi wannan mala'ikan da ya zo sai ya tsare shi yake tambaye shi aina turit ina za ka ina ne kake so ka tahi kala sai yake cewa uridu ahalli fi hazihi alqarya ina son wani bawa na a wannan alƙarya a wannan ƙauyen sai mala'ikan ne yake tambaye wannan ɗan uwan nashi yake ce me dan menene kake son shi dan wata maslaha ce wani abu ne zai baka ko wani abu ne zaka je zuwa gare shi sai yake cewa a ba dan komi ba za ni kawai zan ziyarce shi ne dan Allah subhanahu wata'ala jazakumullahu khair ita zan ziyarce shi dan Allah subhanahu wata'ala kawai ina son shi ne dan Allah sai mala'ikan ne yake ce me kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a gaya ma yana son ka dalilin son wannan bawon Allah da kake yi har zaka kai mai ziyara kaga alhubu fillah kenan soyayya dan Allah eh wani hadisi wanda Anas dan Malik yake so ya ji wanda Anas dan Malik in ya ji wannan hadisi yace in ya tuna wannan abun dadi yake ji hadisi ne wanda Anas dan Malik ya rawaito yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna rajulan lalle wani namiji sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani namiji ne daga cikin mazamna ƙauyuka sai ya shigo cikin maraya ya zo wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji tambaya da zai mi faƙala mata sa'a yaushe alƙiyama za ta tashi ka san ba ɗan gari ba ne wani yaushe alkiyama za ta tashi faƙala sai annab sallallahu alaihi wasallam wa ma za a adatta laha to mi ka shirya ma wannan alkiyamai kuma hallo kake tambaya yaushe za a yi ta sai ya ce ƙala la shai a amma ya yi magana ya ce la shai a illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam kaga ya alƙasar kenan ce babu abin da na shirya mata sai dai kawai exception in sai dai kawai ina son Allah ina son ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ta ma'aman a hababta kai kana tare da wanda kake so ƙala anas sai anas dan maliku yake cewa dejuwan nan فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت yace ban taba yin ba mu taba yin ba farin ciki kamar yadda muka yi farin ciki da muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta ma'a man ahbabta kai kana tare da wanda kake so a wata ruwa aka ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kala anas sai anas yake cewa fa ana uhibbu nabi sallallahu alaihi wa sallam ni ina son ku annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ababakar wa umar ina son kuma hallo abubakar siddiq kuma hallo ina son umar bin hattab wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa illam a'mal bi misli a'malihim ce kuma ina so in kasance tare da su da soyayya ta duk da bin kai aikinsu ba kadiba shaida wata anas dan maliku akan abubakar da umar sun sani sahabban karan kansu su ce ina son Allah Allah ina son annabin Allah ina son Abubakar ina son Umar ina so in kasance tare da su ko da aiki na bai kai irin nasu ba dan saboda annabi ya ce almar'u ma'aman ahabba kenan hankalin shi a kwance yanzu kenan ya san a ranar tashin alkiyama zai yi makwabtaka da su umar zai yi makwabtaka da su abubakar zai yi makwabtaka da kololuwai allah ya samu makwabtaka da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan in ka so mutum allah yana tayar da ku tare almar'u ma'aman ahabba mafhumul muhalafa kuma ana kana san yan daudu Allah ya tara ka da yan daudu tun a nan duniya masar kadiba hausawa suke cewa wai sabo da maza jari ne malamai suka ce a'a suka ce sabo da mutanen kirki shine jari ba sabo da maza ba ne jari sabo da mutanen kirki shine jari ka yi ƙoƙari a ce kana da mutanen kirki kana mu'amala tare da mutanen kirki ba don komi ba ma don ka tana dama mutane man yusalluna alaik suwaye za su ma sallah in ka rasu yan daudin da kake zama a cikin su ne za su zo su ma sallah ka nemi mutane masu tauhidi kana mu'amala da su ka nemi majalis na kirki wajen inda ake ambaton Allah ake ƙalallahu ƙalar rasul wanda za su zo su ma sallar gawa wanda hadisi ya tabbata in wa'annan mutanen sun ma sallah Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare ma zunubanka Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga azabar kabari to amma in kai baka da aboki sai dan wanda aikin shi shaye-shaye ko kuma aikin shi a'a kawai babu cika sallah shi baya yin sallan ma barantana in ka mutu ma sallah kima fa'idatu julus ma'ahu kaga kenan babu wata fa'ida zama tare da wayannan mutane na banza kenan mutum a rayuwa yayi kokari ya nemi mutanen kirki kuma hallo ya so su mutanen banza kuma hallo ya shaha musu lahiya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وردوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون رندنا الله سنة ما سربوا kaga rabon annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisi na imam muslim inna allaha yaqulu yawmal qiyamah Allah yana cewa a ranar tashin alkiyama aina almutahabbuna bi jalali ina masu soyayya danni wanda ba dan wani abun duniya ba yace al yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli a yau ne zan sa su inuwa ta wannan ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta Allah sanya mu daga cikin su ko wani hadisi shi kuma wanda Umar bin Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wanda abu musul ash'ari shi ma ya kawo ruwaya ta daban amma ruwaya tana kusa da wannan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min ibadillahi lalle daga cikin bayin allah la'una san akwai su mutane ma hum bi anbiya su wayannan mutanen ba annabawa bane wala shuhada ko ba shahidai bane ba yagbituhumul anbiya wa shuhada amma annabawan karan kansu da su shahiddan amma suna cewa ina ma a ce muna da waje irin na suwani annabawa suke ina ma a ce muna da waje iri na suwani a ranar tashin alkiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yagbituhumul anbiya wa shuhada yawmal qiyama bi makanihim min Allah ta'ala qalu ya rasulullah sahabbai na jin wannan sai suka ce ya ma'aikin Allah tuhbirna manhum ka ba mu labari su wane ne wa'annan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce hum qaumun tahabu bi ruhillahi su ne mutane wanda suka yi soyayya kawai dan Allah ala gairi arhamin bainahum wata zumunta ba ta hada su ba ba dangin uwa ba dangin uba ala gairi arhamin wala amwalin ya ta'ataunaha kuma ba don wani ana ba su dukiya bane ko kuma suna badawa sai annabi ya rantsuwa sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa fa wallahi na rantse da Allah inna wujuhuhum inna wujuhahum lanur yace huskokin su ma zaka ga suna haskawa wa innahum ala nur kuma hallo a saman haske ma suke wala yakhafuna idza khafan nas bussa tsoro idan mutane suka ji tsoro wala yahzununa idza hazanan nas idza hazinan nas sannan bussa ɓata rai bussa bakin ciki idan mutane suka yi bakin ciki bussa ɓata rai idan mutane suka ɓata rai wa qara al-aya umar yake bada labari kace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun a cikin suratu yunus wannan hadisi ne ingantacce ya zo a cikin sahihi abu dawud imam al-albani ya kawo shi allah sanya mu daga cikin wayannan mutanen ƙarhe nawa ake sallam da ashirin ko kenan daga nan ya kamata mu tsaya sai mu tashi a baiti na 45 wa ahlis wa ahla shirki bayinuhum wa farik wala tarkan ila ahli dalali abinda muka yi daidai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك وأعداء الدين اللهم انصر عبادك في فلسطين اللهم انصر عبادك في فلسطين اللهم انصر عبادك في فلسطين اللهم اشف مرضاهم يا أرحم الراحمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين